الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد bayan haka wannan shi kuma shi ne darasi na goma sha uku a cikin wannan littafi mai albarka mai suna ta'alimin muta'allimi tariqat ta'allumi karantar da ɗalibi mai karatu hanyar koyon karatu wanda a yau sha tara ga watan shawwal jira na sallallahu alaihi sallam shekara ta 1441 wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan shida miladiya haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta 2020 wanda mun tsaya shafi na 36 kuma a cikin shirye za mu tashi inda malin yake cewa bayan ya kawo baitoci da wani malami yake wasiya da abubuwa guda biyar ga duk wanda zai furta magana duk maganar da za ka yi duniya kamin ka furta wannan magana to ka yi ƙoƙari wa'annan ababe guda biyar su zama auni gare ka usika fi nazmil kalami bi khamsati in kunta lil musi shafiqi muti'a لا تغفلن سبب الكلام ووقته والكيف والكم المكان جميعا yake cewa ina yi maka wasiya a lokacin da za ka tsara wata magana ko ta micece ko ta shafi karatu ko ta shafi rayuwar ko ta shafi rayuwar duniya ya ce in har ka zama mai ainihin wato biyayya mai da'a ga shi wanda zai maka wannan wasiya din wanda yana tausayi ne a kanka domin rashin ɗora waɗanda abubuwa su zama ma'auni waɗannan abubuwa guda biyar ga mai magana shi ke sa mutum ya faɗa cikin kuskure shi ke sa sai kayan magana kai ganga ka dawo daga baya ka walwala abin da ka faɗa ko kuma kayan magana sai a zuwa ce maganan nan da ka yi fa kuskure ce saboda kaza da kaza da kaza ko abu na farko ya ce latugfilan sababal kalami karkarar kana daga dalilin magana in za ka yi magana wai bi a dalilin da ya sa zan yi magana duk maganar da ba ta da dalili to gabarta domin yin ta shi ke sa a samu kuma shi ke sa a samu yawan surutu ko ba haka ba da yawan surutu kuma alama ce ta karancin hankali kuma galibi mutane ba su cika yi ma'uzuri ba kamar yadda mai almakabatul hariri yake cewa kallama salima mikisaru au ukila lahu isaru da wahala mai yawan surutu ya kukuta daga kuskure wanda ya karanta sosai duk wanda an mai yawan surutu to yana da wahala ya kukuta daga kuskure au ukila lahu isaru ko kuma a yi masa rangwame a yi masa afuwa da ya yi cewa aka yi dama ya saba da Allah ko je ba ya ce kaza ba kamin mutane su karan kansu ba za su yi maka uzuri ba sai ce ya riga saba dama surutu ne ya yi yawa to amma wayannan ma'auni za su taimaka in za ka yi wa'azi bi adalin da ya sa zan yi wa'azi in zan yi magana da wani ko shawara mi adalilin shawara mi adalilin magana kakka raukana da wannan wa waƙatahu da kuma lokacin magana akwai magana da ya kamata a yi da safe da rana za ta magana daban da yamma ma haka da daddare ma haka shi ma ka yi la'akari da wannan wal kaifa da kuma siffar da za a yi magana ko magana ya danganta daga siffar da mutum wani da siffar yadda yake ma magana kila za ka ga ko yana neman ka faɗa ko yana son ya ci mutuncinka ko ya aibanta ka walkamma da kuma adadin abin da za ka faɗa hadda magana sai ka tsara zan faɗi kalma kaza daga nan kuma ba zan ƙara ba na fatar an gane almakan bagiri bagiran da za ka yi magana wannan bagiran wannan wurin wacce magana ta dace da shi akwai inda magana kaza ta dace da su ba ta dace da da wani wurin ba jami'a to waɗanga abubuwa guda biyar su ake son musamman ɗalibin ilimi ya kiyaye da su wa ya kunu mustafidan kuma ɗalibin ilimi ya zama mai neman fa'ida da ya ce wa ya kuna babu wajahin nasbaɗin wa ya kunu mustafidan ɗalibin ilimi ya zama mai neman fa'ida fi jami'il ahwal ga dukkanin halaye kar ka zauna kai matsayinka na ɗalibin ilimi babu wasu fa'idodi da kake nema duk halin da kake ciki ka tabbatar da kana neman fa'ida wal auqati da dukkanin lokuta kullun kai dai me kake bukata ka fa'idantu to wannan shi ke sa ka ci gaba kuma karatun ka yi ta taruwa min jami'il ashkhas daga dukkanin mutane duk wanda zai faɗi fa'ida ba ruwanka kowaye ta yi ƙoƙari na samun fa'ida kansa sawa'un ka girme shi ko ya girme ka eh ko ka fi shi karatu ko ya fi ka karatu kai dai ba ruwanka me kake nema da ɗalibai za su riƙe wannan ƙa'ida shi ba sai ka girman ka ya musu yawa ba su sani ba kuma sun san ba su sani ba amma ba za su zo su nemi fa'ida ba saboda wai su manya ne shekaru gare su kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alhikimatu dalatul mu'min hikima dalatul mu'min abin tsintuwar mumini ne kamar mumini ne ya riko jaka da kuɗi zai na kasuwa ya so wani abu sai jakar ta faɗi sai da ya kai kasuwa sai ya lalaba ya gab ya dawo sai ya ji ana shigiya to zai ce ba zai amsa ba to haka hikima take an gani ya ce alhikima shine wani ilimi wanda zai amfane ka ko ga rayuwar duniya ko rayuwar lafira kenan duk inda kaga hikima ta zo ka yi ne yawwa karka kalli wake maganar tunda shaidan ma ya faɗa an karba ya gaya wa abu huraira fa'idar suratul ayatul kursi kuma annabi ya tabbatar da abin da ya faɗa ashe duk wanda zai faɗi fa'ida kai dai ba ruwanka abin da ya kawo wanda ba fa'ida ba sai ka bar mai abinsa saboda haka ko karatu kake saurare ko wa'azi to abin da a fa'ida wanda yake da amfani gare ka shi za ka riƙe wanda kuma bai da amfani sai ka bar shi ba ba haka ba sai ka zan cikin allazi ne sami unan ƙaula ta bi unan hasana a gani haka ake su ka saurari magana sai ka tashi sai ka ɗauki abin da ya fi kyau ko to amma wannan hadisi bai tabbata ba da ifin hadisi ne duk da ya shahara duk da ya shahara a baku da mutane ko hadisi ne da isladi mai rauni sosai bai tabbatar shekul albani ya rauna na hadisin a littattafansa alaikum salam sai ce aina ma waje da ha a hazaha duk inda ya same ta rike a bishi wannan duka cikon riwayan za ka ji masu dawa suna kawo shi dawa dai yana da rauni wakila wasu an ce wakila an ce khuz ma safa ka rike abin da yake da tsafta wada ma ka dura duk abin da yake gurbatacce ka bar shi shi ma wannan ma'auni ne in kana karatu to abin da yake mai tsafta yawwa hadisin da aka ce ya inganta wanda aka ce bai tabbata ba shi nan ka huta amma in ka zama hatsi bulailin da itacen dare komai yayowa hake da mai kyau to sai a samu matsala kamar da in mutum ya zo cin abinci ya ce komai ci zai yi da mai tsafta da mai kyau da wanda baya da kyau kaga akwai akwai matsala ko وسمعت الشيخ الإمام تغاتي قصة ذي كاو يتي ناجي الشيخ الإمام الأستاذ فخر الدين الكاشاني ɗaya daga cikin malaman hanafiya rahimahullahu ta'ala yana ya kula yana cewa kuma ɗaya daga cikin malamin shi shi azzarnuji shi mai talimi na ji shi yana cewa kana tijariyatu abi yusuf akwai wata bauya ta abu yusuf ɗalibin al'imam abu hanifa akwai wata bauya da yake da ita rahimahullah to lokacin da ya zo rasuwa sai ya ɗauke bauyat ya kai ga wani aboki gare shi ya ce tura Allah ya kula da ita a matsayin amana an gani ya kulan mai da ita shine ya ce sai ta ci gaba da zama a wurinsa amanatan ba amalatan ba kuskure ne amanatan tana matsayin amana inda muhammadin zuwa ga muhammad rahmatullahi alaihi rahama Allah ta tabbata a gare shi wanda abokin karatunsa ne duka suna karatu wurin al'imamu abu hanifa tare faƙala laha Muhammad to shi Muhammad malami ne babba da an ce mutum ɗalibi alimamu abu hanifa ne kaga ai magana ta ƙari to da aka kawo masa boyar sai yake magana da ita ce da ita hal tahfazina fi hadha alwaqti min abi yusuf wancan shugaba da ke abu yusuf akwai wani abu da ke haddace fil fiqhi wanda ya shafi fiqhu shay'an komi kankantarsa jeho fa'ida yake nema kuma shi shugaban na abokin karatun shi kuma ita bau ya ce amma yanzu yana son ya yi mata dubara da yana yiwa akwai abubuwan da ta ji na wasu hikimomi da wani ilimi wanda shi bai san su ba saboda babu girman kai ya ce ya waga boya bace yarinya ce wai su suke faɗa ai yaro ne ku kyale shi ƙwala sai ta ce la ta ce ban ji komai ba illa annahu sai dai shi kana ya kasance yukarriru akwai wata kalma da yake maimaita faɗa wa ya kula yana cewa sahamud dauri saƙiƙun ita wannan kalma ta cikin kalmomin da sun ka wahalar da malamai tun ƙada hayyan saboda matsala ce ta gado wadda ba gado gudunsa ake yi ko? to amma za mu ɗanyi bayani kaɗan wasu abubuwa kalma ce wadda ya kamata ta samu minti ko da hamsin aƙalla matun da muna karanta askari to in mun je can insha Allah ta'ala za mu yi bayani a kanta za mu haɗaɗa bayani a kanta tun zamanin al'imamu abu hanifa ta gajiyar da malamai wani gado ya taɓa rikicin gado ya auku a garin kufa dama al'imamu abu hanifa ne aka yi ta tambayan malamai suka yi ta ba da fatawa ba daidai ba don dama kana iya samun malami ɗari to in an samu biyar cikinsu masu iya raba gado an yi sa'a an yi sa'a yana cike abubuwa masu tsada to shi alimama abu hanifa baina ya je aikin haji aikin hajinsa na ƙarshe ko da ya dawo gari ya ruɗe ko wani malami ya faɗi yadda yake so duka aka gaya masa abin da malaman suka faɗa ya ce sun yi kuskure tunan ne ya furta wannan magana ya ce duk abin da suka faɗa ai sahamu sahamu dauri saketun shi saham ɗaya ne daga cikin abin nan kashe-kashe na gado addaur shi kuma wata matsala ce wani hukunci ne da yake iya hawa wancan kuma ya sake dawowa ga wannan tare da sai ya furta wannan kalma sai bayanin yadda matsalar take da fuskoki da yawa da su malamai suke kawowa suka ce kamar mutum ya aure mace shi bai da lafiya ita ba ta da lafiya dukkan su marasa lafiya ne sai yanka mata sadaki a matsayin darhami dubu daya ya yanka mata bayan ya yanka mata darhami dubu daya to amma sadakul misli nata ma'ana adadin abin da ake iya aurar da ire-irenta a wannan lokaci darhami ɗari ne kaga abin da ya yanka mata kenan ya yi ya hausa majayyid to bayan yi wannan shi bai da lafiya ita ba ta da lafiya sannan ga abin da ya yanka mata to ana nan sai ta fasa auren ita tun kamin mata tare gidan shi ba ta ansa ba an dai sa an dai ayyana ga abin da za a bada sai ta ce za ta yi masa hul'i to dama shi galibi hul'i a in za a yi shi ko da abin da kabba mace yana da yawa to yanzu mafi gayan abin da za ta baka shine sadaku misliha adadin abin da ke iya aurar da ire-irenta a wannan lokaci sai in ita ganin damar kan da ta ce za ta kara ina yanzu nawa za ta bashi kaga za ta bashi dirhami ɗari shi za ta bashi to ana na a haka kuma sai ta mutu bayan ta mutu shi ma ya mutu kuma shi duniya bai bar komai ba sai dirhamin nan dubu su kawai ya mallaka to shi ne yanzu darhamin nan dubu ya za a raba su ga magadan shi mijin da kuma magadan ita mata ya za a raba kowa na da wani abu a ciki domin ga akwai rikici ko babu da ita ce alibabu abu hanifa ya zo ya walwale amma zan gaya muku a dunkule an sadda ya bai hanyar da an kabi kuma an kai wannan zaurancen ta wannan sai an je karatun gado to shine ya ce magadan ita matat za a ba su darhami 275 cikin dubun nan su ko magadan mamacin za a ba su darhami 725 shi a haƙƙinsu kun fahimta to wadda shi ne a baya da an kabi su suka samu wannan da shi wacce ya samu wannan wannan wani abu ne na daban an gane ko to ita amsar da shi al'imamu abu hanifa ya faɗa bayan ya yi bayani da me yake nufi da samun daure sakitun sai da ya walwale masu malaman don tun sannan kowa ya shiga sai ta yi akwai ma wanda an karo ito cewa shi daga lokacin ya rufe makaranta duk da bai san sahabar daure ba sake tun sai ya rufe makaranta ya abin nan sannan suna ba da wata fuska ko kuma mutum yana da bawa an gani? da yake da bawa sai ya bayar da shi kyauta ga wani wanda aka ba kyauta kuma ya karba bayan ya karba shi wanga da an ka kuma bawan ga shi ɗaya gare an gani ya bashe shi kyauta ga wani kuma ko da ya bayar da shi bai da lafiya shi ma bayan ya bayar da shi shi wanda an ka ba shi ma sai ya sake bayar da shi kyauta ga wanda ya ba shi kyauta kuma shi ma shi ɗaya mallaka to ana nan sai suka mutu gaba ɗaya sai suka bar gado to yanzu wannan bawon ya za a araba shi ga magadansu saboda a ƙa'ida in kan mallaki abu ko da hansu ɗin nan ce in ita ɗaya kan mallaka a duniya to ba ka da damar da za ka yi kyauta gaba ɗaya da ita in dai kana cikin wani yanayi wanda ake tunanin kana iya mutuwa za akwai alamun kana son kawa magada ruwa don sai a raba ta uku sai a ba da kashi guda kashi biyu su kuma sai a ba magana ina ba ta gani sau da haka shi wanda ya bayar da kyauta karin farko kaga sulusi yake da haƙƙin ya bayar ina ba ta an gane karin farko kenan wanga da ya ba kyautar shi ma sulusin yake da haƙƙin ya bayar to yanzu kuma ta sake dawowa gare shi shi shi wanda an ka ba kyautar da fatar an gane saboda haka nashi ya karu sama ga wannan saboda haka aka wa kima ya aka wa bawan kima shi matsalar da za ta kasance gida tara ne to shi na farkon za a ba shi kaso shida an gani shi kuma wannan a ba shi kaso na biyun ba to duk wannan yana cikin ƙarƙashin samun dauri sagir amma min babin neman fa'ida kuna zuwa ku ƙare mana bincike ya ake bi a dama hanyar raba gadon ita ce matsala ba ya kace kowa nashi kowa nashi kaza da kaza ba to wannan ba mu taba wannan matsala ne insha Allah Allah ya taimake mu muka kai ga gadon askari shi yake da rayuwa waɗanda abubuwa to sannan ne za a yi magana akan abin da ya shafi alkasru da tasfihul masail da sauransu to shi shi wannan malami Muhammad shi ne tambaya wannan yare dama wagga matsalar bai gane ta ba kami wannan lokaci to da ya ji ta faɗo ga kalma shi ne sai ta yana ta bincike alhamdulillah sai ya samu waraka game da wannan matsalar an ce ya yi shekaru yana bahasi akan ta bai gane ta ba to shi ne ya ce wa fahafiza zalika minha sai ya haddace waga kalma din da ya haddace kuma yana bincike alhamdulillah shikenan tana da suwar sun fi ɗari ita samu daure din sake da in ka santa zai za ta taimaka ma da walwale wasu matsaloli dama su mazhabin hanafiya sun fi kowa ire-iren wa'annan algaz din za su kaddara ma abu hukunci kamin ma ya auku in a kaddara in abu ya auku to ya za a yi to shi ne wakalatul mas'ala mushkila mas'ala din ta zama mai rikici gare shi ala muhammad rahimahullahu ta'ala tun daga wannan lokaci fartafa'a ishkaluhu bi hadhihi kalima a dalilin wannan kalma sai wannan rikicin ya gushe to kaga ya fa'idantu da ita kofe yanzu in ya zo rubuta malamansa wannan yarinyar na ciki da istilahin muhaddisin in hadisi kwaya ɗai ka karɓa ga mutum ya zama malaminka ga istilahi na malaman hadisi an gane sauran malaman fikin su kuma suna la'akari da sai in ka ɗan samu wani ladabi a wurinsa suna ƙarawa da wannan da shi ne fa'alima sai shi muhammad ya san annal istifadatan mumkinatun neman fa'ida mai tabbatuwa ne min kulle ahadin ga kowane irin mutum duk yana mutum yake wala yana iya fa'idantar da karkare na abin da ke tare da shi min jahilci dai da rashin sanin ya ilimi wali haza qala abu yusuf shi yasa aka rawaito abu yusuf rahimahullah yana faɗa hina kila lahu lokacin da aka ce da shi bima adarakta ilma a dalilin mi kasan ilimi ta wace hanya kala ya ce mastan kaftu minan listifada ban taɓa girman kai akan neman fa'ida ba duk inda na san akwai fa'ida to ba na girman kai nikan duka in ɗauki abita in yi gaba shi kenan wa ma ba bil ifada ko ban taɓa ruwa da fa'idantarwa ba ni in na sani to ba na ruwa zan gaya ma zan gaya ma mutane ko ila labin abbas an taba cewa ga dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma bima adarakta ilma a dalilin mi kasan ilimi saboda ana magana dan abbas kaga a karatu magana ta kare qala sai yace bi lisanin sa'ulin da halshe mai yawan tambaya tambaya amma mai fa'ida ba tambayoyi na na abin nan na rashin fa'ida ko na neman jaye a da neman fa'ida kawai shi kullum duk abin da bai sani bai ka yi ƙoƙari ya tambaya wa ƙalbin aƙulin da zuciya kuma mai akula nan mai yawan kiyaye abu duk abin da ya ji zai yi kokari ya hankalce shi ya fahimce shi kuma ya rike shi to ta wannan hanya ya tara ilimin da ya tara wa inna ma miya talibul ilmi kai a dama ana kiran ɗalibin ilimi har wani suna malamai sun ga samu ɗalibin karatu shine ma ta kulu sai ta ya zabo lakab ga ɗalibin ilimi mai karatu ta ce ya to ga mata kulu can ya wuce me yasa li kasarati ma kanu saboda suna yawaita sun kasance suna yawaita ya kuluna suna faɗa su ɗalibai da malamai fi zamanil awwal a zamanin farko ma ta kulu fi hazihil mas'ala da an gaza wa ɗalibai ba ta kulu wa inna ba ta faƙaha abu hanifa ta rahimahullahu ta'ala bi kasaratil mutaraha ko daga cikin dalilin da yasa al-imam abu hanifa ya zama faqihi masanin fiqh saboda yawan jefa mas'ala ya tallabin mas'ala sai ya jefa ma abokinsa shi al'ada al-imam abu ba ku taɓa haɗuwa to sai an tattauna shi al'imama duk kun ka haɗu inda ka san wani abu ko ya fi ka ko ka fi shi to ba ku rabuwa sai kun tattana wata matsala ta ilimi ko kai ka kare shi ko shi ya kare ko ku karar da juna wannan kuma ai haka ya kamata ko amma yanzu wasu sai ka gama ko magana ba sa sai ba su babu mutara wanda mun yi magana akan ta sati can wal muzakara da kuma eh muzakara shine a haɗu a dinga tallabin matsala a ce kowa ya bayana abin da ya fahimta muzakara ke wanda shi ma yanzu ya karanta fi dukkani kuma wannan yana yi ne a cikin shagonsa yana da shago da yake sai da tuwafi shi al-imam abu hanifa shi ne gashi nan hina kana bazzaza lokacin da ya zama mai sai da sutura to hatta a cikin shagonsa ba ba kasuwanci da ake yi ba in ka zo sai to ba a bari kauce haka nan sai an ce to a dan koma ilimi kuma a ce wani abu neman fa'ida ne to haka ya kamata mu ma mu zanko wa bi hadha yu'lamu da wannan ake sanin anna tahsil ilmi lallai tabbatuwar ilimi wal fiqh da fiqh yajtami'u yana haduwa ma al kasbi tare da sana'a kasuwanci an ce karatu ya ce wai kasuwanci ya to wai ce ma ba su haduwa to ga Abu Hanifa ka gani shago gare na na nastura yana sai so amma bai hana ya zama malami ba za su haɗu sai dai in kai kake haɗa su ko in kai kake haɗa su shi ke nan Allah ya taimaka wa kana abu hafs baba hafs al-kabiru babba akwai karami akwai as-sagir rahimahullahu Allah shi masa rahama yaktasibu ya kasance yana sana'a wa yukarrir kuma yana maimaita karatunsa hatta wurin sana'arsa yana kasuwanci kuma yana maimaita karatu kamar ya ke da fa in kana labudda li talibil ilmi in ba makawa ga dalibin ilimi min al-kasbi sai ya je yayi sana'a asali ba asun dalibin ilimi na sana'a wannan shine al-asl in sun samu ne ba a cika so ɗalibin karatu na sana'a ba lalura ce amma in lalurar ta kama ta yadda bai da hanyar da zai ci abinci ya sai littattafai eh to wannan dole ya yi ya sana amma in yana da hanyar da zai sai littafi kuma ya ci abinci to ba bukatar ɗalibi ya yi sana'a lokacin da yake karatu an gane wadda shi ne al'asu shi yasa ya ce in ya zan ba makawa ga ɗalibi sai ya yi sana'a le na faƙata iyali don ciyar da iyalinsa bai samu wanda ya ɗauke mai nauyin iyalinsa ba wa gairihim da wasu su waɗanda Allah ya ɗora mai ya kula da su to fal yaktasib sai je shi sana'a wa yukarrir amma ya dinga maimaita darasinsa kullun ya dinga maimaita darasinsa wal yuzakir kuma ya dinga muzakara wala yaksal kare ya kasala domin walaisa li sahihil badin bai zamo ba ga wanda adda lafiyar jiki wal aqali da lafiya hankali uzurun bai da wani uzuri fi tarki ta'allumi idan ya bar karatu in dai Allah ya baka lafiyar jiki kuma kana da lafiyar hankali ka ki karatu to baka da uzuri wurin Allah kai da kan mutu jahili wa tafaqquhi da kuma fahimta addini hmm? tunda Allah ya baka ya baka kayan karatu lafiya hankali ko in dai Allah ya baka wannan to malai ce baka da uzuri sai ka je ka yi karatu saboda abinda mutane ke yi yanzu kaga kuskure ne fa innahu lallai la yakunu afqara min abi yusuf an ce ma duk tun daga kan abu yusuf har zuwa shi zamanin mai littafin ba taɓa samun wani malami wanda ya kai talaucin abu yusuf ba talauci allah ya jarabe shi da shi amma walam yamna'ahu zalika min at-tafakkur wannan talaucin bai hana mai zan babban malami ba faqihi wanda yana cikin na farko farko game da almajira al-imamu abu hanifa amma talauci ko misali ba a yi ko misali ba a yi inda an ruwaito wani lokaci sai ya sati bai ci abinci ba saboda rashi wani lokaci in zai je sallar jima'a sai ya a rigar da zai sa ya je masallaci amma kuma yau in ana magana malamai kuma sai kaga dole shi duk ga gaba ashe ba talauci da ka hada mai karatu ba ko son rai ne to za ka ga su alhanafiya suna tarjama su duk wanda zai tarjama ta sai ya kawo wannan faman kana lahu malun kafirun duk wanda yake da dukiya mai yawa fa ni'mal malu salih to madalla da dukiya ta kwarai lirajul salih ga mutum na kwarai al-munsarifi wanda ke juya dukiyan fi tariqil ilmi ga hanyar karatu kila an faɗa li alimin ga wani malami bima adaraktal ilma da mi ka samu ilimi qala sai ce bi abin ganiyin to ni Allah ya azurta ni da da uba mawadaci yace min dai sai kai karatu duk abin da haka so faɗi komai yake so na littafi da mi bashi da yaka wasu sun samu wannan gatar irin su ibn hajar al-asqalani rahimahullah ga ilimi kuma ga wadata dan shi an ce a zamanin sa a Masar to ko sarki bai fi shi kudi ba a zamanin sa haka shi ibn hajar az-zahiri shi baba ne mai kudi ne da ya ji labarin wani malami da ya bunƙasa sai a je a ɗauko shi a yi jinga da shi ya zo gida ya ba shi karatu shi yasa bai ganin mutuncin kowa inda ya kauce ma abin da yake ganin gaskiya ne yana da harshe bai zafi sosai li'annahu kana domin shi malamin ya kasance yasqana'u bihi yana kyautatawa bihi da wannan dukiya ahalal ilmi ga ma'abuta ilimi ba wai karan kansa ba ne hadda masu karatu to yana ɗiba dukiya ya kyautata musu saboda shi Allah ya bashi haka ake ba ga Imam Malik nan ba gashi a Madina yana karantarwa amma kuma talauci ya yawa su Allah ibn Sa'ad suke tallafa masa akwai lokacin da ya turo masa abincin shekara ɗaya ya ce a zauna a ta karantar da hadisi abinci na shekara ɗaya da shi da iyalinsa da wayanda Allah ya ɗore mai shi yana masar lokaci shi kuma al'imamu malik yana madina haka abdullahi ɗan mubarak duk sun yi tallafa ma al'imamu malik to mu kan malaman yanzu da ɗalibai ruwa gare su ba su taimaka ba yawansu fa innahu sababun domin kyautata ma malamai ko ilimi dalili ne na sababu ziyaratul ilmi wanda zai sa ilimin ka ya karu li'annahu shukrun ala ni'matil aqal domin godiya ne akan ni'imar hankali wal ilmi da ilimi wa huwa sababu ziyada kuma dalili ne na na karuwar karatu qala abu hanifa ta abu hanifa yace rahimahullahu ta'ala innama adaraktu ilma ni na samu ilimi ne bil hamdi ta hanyar godiya ga Allah wa shukuri da godiya fa kullama dukkanin da fahimtu shay'an na fahimci wani abu minan ulumi na ilmomi wa waqaftu ala fiqhi ko na tsayu na samu matsaya akan wata fahimta wa hikimatin ko hikima to qultu zan ce alhamdulillah ta'ala godiya ya tabbata ga Allah madaukin sarki fazdada ilmi sai ilimi na ya ta karuwa wa haka zayan bagi li talibil ilmi haka ya kamata ga mai neman karatu ko an yashtagila ya shagalta bi shukuri da godiya bil lisani da halshe wal janani da zuciya in an ce al janan bi fathil jim zuciya in an ce al jinan bi kasril jim al janna to sai a kiyaye wal arkani da gabbai wal mali da dukiya wayar al fahama yana ganin fahimta wal ilma da ilimin da Allah ya basa wa tawfiqa da dacewa da daidai min Allah ta'ala dukan su daga Allah madaukin sarki wa yatlubul hidayata ya nemi shari'a min Allah ta'ala daga Allah maɗaukin sarki biddu'a da addu'a minhu daga Allah wa tadarru'i ilaihi da kaskantar da kai zuwa ga Allah fa innahu ta'ala hadin domin shi Allah maɗaukin sarki bai shiryarwa ne manista hadahu ga wanda ya nemi shirye shi fa ahlul haqqi ma abuta gaskiya wa hum ahlus sunnati wal jama'a sune mabiya sunnar manzon Allah da kuma jama'a kaga shi ma mai littafin kenan yana cikin ahlus sunna wal jama'a yace saboda su akan gaskiya a duk wanda baya kan sunna wannan kaga baya da babu wata gaskiya tare da shi ko wanda ya rabu da jama'a ya fandare ma jama'a ya fandare ma shugabanci wannan bai kan gaskiya talabul haqqa su koyaushe gaskiya suke nema wannan ɗaya ne daga cikin sabobin ahalus sunna wal jama'a suna neman gaskiya daga wa min Allah ta'ala kuma daga Allah da ka ce musu ga gaskiya daga Allah sai su karba wa asamahum sai Allah ya tsare su anid dalalati daga bata wa ahalud dalalati su kuma abuta bata da bid'a wa ujibu bi ra'ayihim ko yawwa mai tsallake ko alhaƙƙil mubin min Allah ta'ala ko suna neman gaskiya min Allah daga Allah maɗaukin sarki ta'ala maɗaukin sarki alhaƙi shi Allah mai gaskiya sifa ce na lafzul jalala almubini ko mai bayyana gaskiya alhadi mai shiryarwa al'asimi mai ba da tsaro fahadahumullahu ta'ala a dalilin haka sai Allah ya shiryar da su wa asamahum kuma ya kare su an dalalati daga bata wa ahlu dalali su kuma abuta bata ko ujibu bi ra'ayihim su suka yi takama da ra'ayinsu kullum aka zo magana addini sai su ce su ra'ayinsu kaza har suna takama suna alfahari wa aqalihim da hankalinsu wa talabul haqq suka dinga neman gaskiya min al makhluqi daga abin halitta al ajiz wanda yake gajiyayye wa huwa al aqal shine hankali to li'anna al'aqala saboda hankali la yudriku jami'al ashiya hankali bai iya sanin dukkanin al'amura ai kalbasari kamar ida gani ne la yubsiru jami'al ashiya ko ba komai yake gani ba to haka shi ma hankali yake kenan bambancin ahlus sunna wal jama'a da wayanda ba su ba su ahlus sunna suna neman gaskiya daga Allah su kuma mutanen banza suna neman gaskiya daga hankalinsu abinda hankalinsu ya tabbatar fahujibu saboda haka sai aka samu su shamaki wa ajazu kuma suka gajiya suka kasa wa dallu suka bace wa dallu suka batar da al'umma qala sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man arafa nafsahu wanda ya san kansa arafa rabbahu ya san ubangijinsa shi ma wannan ba hadisin kwarai bane an ce daga cikin maganganun yahaya ibn al-mu'az arrazi yana cikin maganganunsa to sai wasu suka jingina shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai hikima kama al-hasan al-basri yake in yayi wata magana zaka dauka annabi yayi ta Sheikh Abdullahi Gwandu ya yi magana a kansa a littafinsa Al-Misbahur Rawi. ya ce hadisai ne da suka shahara a matsayin annabi ya faɗa amma ba su tabbata ba. Hadisai ne na ƙarya ko isnadi ma bai da. fa'iza a rafa a jaza nafsihi in ya san gajiya wa kansa a rafa ƙuduratun lahi zai san ikon Allah ko? azza wa jalla wala ya atamidu ala nafsihi bai dogara ga kansa wa akalihi da hankalinsa bal ya tawakkalu ala Allah ba haka ba zai dogara ga Allah wa ya tulubul haqqa minhu koyo shi kuma ya nemi gaskiya daga Allah subhanahu wa ta'ala wa man kana lahu malun wanda yake da dukiya fala ya bakhal kashirowa وينبغي يا كماتا أن يتعوض تو ومن يتوكل على الله دو وند يدوغر ga Allah fa huwa hasbu ai Allah ya ishe shi ko wa yahdihi ila siratin mustaqim Allah zai shirye da shi zuwa ga gole bai madaidaici wa man kana lahu malun wanda yake da dukiya wala ya bakhal kashi ruwa wa yanbaghi ya kamata an ya ta'awaza billahi ta'ala ya nemi tsarin Allah min al-bukhuli daga ruwa domin kalin nabi sallallahu alaihi sallama annabi sallallahu alaihi sallama ya ce ayyu da'in wace cuta ce adwa'u tafi cutar tafi zama cuta min al-bukhuli daga ruwa wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin sahih al-bukhari hadisin jabir saboda haka ruwa rashin lafiya ne cuta ce Wanda ya kamata mu tsaya mun dawo sai mu tashi wa kana أبو الشيخ هو الإمام العجل littafin yawa gare shi na gani ya kamata ya kare amma ya ki karewa to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh